Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Idan Allah ya kai mu sati a ranar Litinin mai zuwa, insha Allah akwai lacca ta musamman da aka shirya mai muhimmanci da ta shafi wannan halin da ake ciki na inkarin sunna, ƙaryata hadisai da hana mutane aiki da hadisai da kuma sa mutane ma shakka akan maganganun annabi. an sa mata suna jana'izar 'yan ƙalaƙato jana'izar 'yan ƙalaƙato munkirinar sunna kenan za a magana kan hujjiyatu sunna wanda insha Allah ta'ala a masallacinmu na sabuwar gandu a ranar litinin tsakanin magariba da ishayi za a yi wannan lacca tare da ɗan uwa da ya zo shi da sami da ya zo daga makka al-mukarrama insha Allah tare da shi za mu yi wannan lacca ranar litinin don mu sauke nauyi mu isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai mu sai a sassanar da yan uwa saboda lokaci ne da ake ciki na fitina don a yaye mutane bala'in da suke ciki Allah so wani dan uwa ya rubuto takarda yana cikin wani matsanancin hali bashi ya masa yawa kuɗi sun karye masa an jefa cikin wani yanayi an karɓi takardun gidansa za a sayar don a biya wannan kuɗi ko a matsayin collateral yana bukata ya masa addu'a ya faɗi sunansa ba sai an faɗi sunansa ba ba bukata a faɗi suna a yi masa addu'a Allah ya yi masa wanda kuma zai taimaka masa to za a iya zuwa gurin malam ikirma takardar tana wajensa sai a gaya masa sunan mutumin muna maka addu'a Allah ya yi maka Allah ya baka mafita Allah ya taimake ka Allah ya rufa mana asiri Allah karka kashe mu da bashin mutane a kanmu Allah duk nauyin da yake kanmu Allah ka ba mu ikon biya Allah ka cire mana sha'awa da kuɗin hakkin wani a hannun ya Allah wani ce Allah ƙara maka lafiya amin don Allah mana in koya ake wankan janaba a sunna Allah mai da kai gida lafiya wankan janaba shine idan janaba ta samu mutum ya samu ruwa mai tsarki ya je ya tsarki a matakin farko a banɗaki ya yi alwala mara ɗaiɗai bi ɗaiɗai ba bi uku uku ba sannan ya ɗebi ruwa ya zuba a jikinsa tun daga kansa har ƙasa ya wanke ko ina ci cuɗa shi kenan ya fita ya je ya sallasa ba sai ya sake sabuwar alala wannan shine wankan da nama wannan sifatul ijza kenan akwai sifatul kamal shine wanda in ya zo ya yi alwala mara ɗaiɗai ya yi tsarki to zai raba jikinsa kashi biyu zai wanke kokon kansa haka wannan kan gaba ɗaya daga nan ya wanke shi da ruwa sau uku sannan sai ya wanke ɓangaren dama tun daga sama har ƙasa sai ya ƙarar da dama sannan sai ya dawo ɓangaren hagun shi ma ya wanke daga sama har ƙasa wannan shi ne sifatul kamal duk wanda ka yi ya yi وما يراد من الغسل الإئابة abinda ake nufi da wanka shine gama jiki da ruwa gaba daya sai kuma ka je kai sallah ba a maimaita alwala idan an yi wankan janaba daga wankan janaba directly a je a sallah suka ce malaman fiqh in banda ma kai da kake zuwa kake maimaita alwala ba ai kaman maimai kake ai ita wankan janaba ai kawar da babban kari ne ita kuma alwala kawar da ƙaramin kari ne kun gane wankan janaba kawar da babban kari alwala kawar da ƙaramin kari shi wankan janaba alhadathul akbaru shi ake cirewa alwala kuma alhadathul asgharu babban kari da ƙaramin kari sai suka ce alhadathul asgharu yandariju tahta al-hadath al-akbar karamin kari ai yana narkewa ne a cikin babban kari karamin kari yana narkewa cikin babban kari duk wanda yayi wanka to automatically ai yayi alwala kam to me ne zuwa kuma ka jaddada wata alwala haka shine idan an yi wankan janaba ba sai an maimaita alwala ba sai dai in mutum kafin ya gama wankan janaban ya karya alwalar to wannan kuma sai maimaita alwala Allah sa a gani mutum ne ya yi fitsari to inda yake babu ruwa sai ya yi amfani da dutse to sai ya sake wani tsarki a'a in yayi sallah haka ta yi ai tsarkin dutsen yana yi ko ba haya ma kai kai tsarkin dutse ai yayi ai asalin tsarkin dutse ma ai da da ba haya ake yi mutum ya ba haya ya samu dutse ya katse ya katse in ya goge gurin in ya sallah yayi amma in ka samu ruwa to wannan ruwan shi yafi alheri shi yafi amfani daman ba a haɗawa in an samu ruwa a yi tsake tsarkin amma da a ce kayi alwala kayi sallah haka sallar ka ta yi malam dan Allah Allah ya saka maka da alheri ina da tambaya yace wallahi yana cikin damuwa yana son dan Allah a bashi wani tasbihi wanda zai fitar da shi daga cikin damuwa ga Qur'ani kana da babban tasbihi hannunka ga Qur'ani ga la ilaha illallah ga salatin annabi ga istighfari duk wanda damuwa ta dame shi ya dauki wuridin karanta alqur'ani ni dai na gwada a rayuwata Allah raba mu da damuwa in abu ya dame ni ya ci ne ya ci ne ya dame ni in na dauki qur'ani ne ta karanta wallahi shi na samu waraka an san ba dai kai ko baka gwada ba ka riƙe qur'ani wallahi babban rabo ne kuma ka karanta shi da ikhlasi ba kana cikin damuwa ba ita karanta kana dawowa ita karanta kana dawo ita karanta musamman a ce in kana jin ma'anar abin da kake karanta shafi ɗaya kafin ka karanta na kowane aya na kowane shafi na ƙur'ani wallahi sai ya bayani akan matsalar take damun ka kuma ka gwada ka gani sai dai in faɗin fahimtar ka bai da yawa istighfari duk wanda ya shiga damuwa ya rike istighfari kawai yayi ta tuba yayi ta tuba yayi ta tuba Allah yana sanya masa min kulli hammin makharajan ko farajan Allah yana ba shi buɗi a cikin duk bakin ciki kaga salatin annabi wayo subhanallah hai abu ne mai daɗi kurin kai ce wa annabi salati kai ce wa annabi salati kai ce wa annabi salati sai ka rinka jin wani sanyi a ranka wani sanyi a ranka to in ka rike waɗannan abubuwan ka rike babban ran kar ka yadda ka bari zuciyarka ta buga ta kashe ka ba tare da ka kusanci Allah ba a lokacin da ka shiga cikin damuwa Allah gane da dan Allah malam menene ingancin hadisin da ya ce naman raƙumi yana kare alwala hadisin mansufi ne in an ce mansufi an shafe hadisin da a farko in mutum ya yi alwala ya ci naman raƙumi alwalarsa ta kare to amma daga baya annabi ya ce duk naman da ko duk abin da aka dafa shi inda ya hau kan wuta to zancensa ya ƙare ba wani maganar kare alwala to naman raƙumin nan sai dai in ɗanye ka ci amma in dai dafaffe ne to bai kare alwala Allah ya ganar da mu malam dan Allah ina neman addu'a a wajen mutane da wajen ka ina da bukata Allah ya biya mini bukata ta da ƴan uwa sannan kuma tambaya ta anan shine wai ya halatta ya bi wanda ya san mutum ne da yake alaƙa da bokaye da boka idan matsalarsa ta shafe shi sai je gidan bokaye je nemo taimako kuma an naɗa shi yana limanci wa mutane a a kai nesa da shi mutumin da aƙidar ma bai da shi ina ya isa wuce limanci in dai ka tabbatar yana bin boka kar ka bi shi sallah me dalili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya je gidan boka ya tambaye shi wani abu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi to ya kafirce da abin da aka saukar da annabi muhammadu karab kacab kaji daya wani hadisin na muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya daga kafa ya je gidan boka sallarsa ta kwana 40 ba a karba ka sani ko wannan wanda ya wuce maka tana ciki arba'in sai ya yi sallah kwana arba'in a banza to ai batun ma ya wuce ya zama liman ɗinka ba ta taso ba to abun bakin ciki malam abun kai kuka malam rayuwar gargajiya ba ta da daɗi yasa mutum ya gane sunna sai ga waye ne shi addini malam ka san wasu unguwannin limaman unguwannin ma bokaye ne boka fa an san fa boka ne shine liman ka ji bokan da aka ce kai kanka in ka je wajensa ba sallar ka ta kwana arba'in a zube take to shi ne a gaba kuma ciwon bai ma isa ba duk wanda ya mutu a unguwar shi yake masa sallah tsautsayi ya sa ka mutu a irin wannan unguwar wannan bukan ya wuce ma sallah bai da aƙida ba shi kansa ma kafir kafir ne ka gani shi yasa wallahi mutum ya zama yana da yana da yana da yana da tsari a rayuwarsa ya kamata ka san wani masallaci kake sallah duk limamin da zaka bi sallah ka tabbatar da ingancin aqidarsa sai dai in wucewa ka zo yi bako ne kai baka sani ba ba a tsora maka ba amma wanda zaka zo sallah ka kalika masa anguwa asuba azhar la'asar baka san aqidarsa ba kazamin mutum ko dan bid'a wanda yake yakar sunna ko wanda yake dan boka dan bin boka shi sunnar annabin ma faɗa fa yake da ita sai ya kafirce Allah sai ya yi wa aljani kirari ba da daddare wallahi akwai wanda anguwa aka kama shi tsirara da gidire yake karfe uku sai ya kewaye anguwarsu kullum wasu suna fitowa suna ganinsa kuma yanzu wanda ya zo ya wuce ka bi sallah wasu kuma matsafa ne duk harkar tsafi da ake anguwan nan da su ake yan binne-binne bokaye yan gobe da nisa su ne limamai sai ka je kai ta binsa ku cire shi wallahi shi yasa duk wanda zai mutu yazo zai mutu yayi wasiya daman sunna ne wasiya yace in na mutu wane ne zai mun sallah ka gaya wa iyayenka ko ka rubuta a filanka ka ce kar a bari wane ya mutu in na mutu ya mun sallah musamman in ka san kana unguwar irin waɗannan mutane kamar ba ba ma sallah bane wallahi kamar ba a maka bane ina in dai ka tabbatar wannan mutumin bai da aƙida har gindin boka yake bi su suke biya mai bukatunsa shi aƙidarsa to me amfani ya wuce ka bi sallah ai Allah ma bai san shi ba to ya zai zo ya jagoranci wani akan harka Allah sai ka canja wani ba wani dole canja wani tafi wani masallacin kuma duk wanda yake ganin zai yi wa mutane limanci zai gyara aƙidarsa in ba ka bai ba da wuri ya mutum zai zo kazami yana wuce yana mutane sallah dole ne ba dole bane to wannan ciki kake ganin masu wasa da harkar limanci kowa a dauka a bashi limanci ba haka bane ya za ku rinka sallar mutanen unguwa sallar al'umma kuna wasarere da ita ku dauki kowane tarkace kawai ku dora shi ko wanda ya iya da wanda bai iya ba yanzu wani limamu a ta unguwa wallahi bai iya fatiha duk an sani bai iya to ya za a yi an riga an saba ku je ku bi shi direban da bai iya mota ba ka ce wai zaka hauye kai ka Lagos fi sabilillahi ya je kwalan mutuwa ya je zubar da kai direban da bai iya ba ka ce wai kun tafi mambila da shi wai zai kai ka hawan mambila hauka kake a nan fa ba wani magana daga kafa duk wanda ya san zai je sallah wallahi ya san wa zai bi sallah kar ka yi wasa da sallar ka ka tabbatar ka darje ka gamsu da sallah mai sallah Allah ganar da mu wannan ya ce ya samu rakar ƙarshe guda biyu a sallar isha'i ya zai fatiha kaɗai za ka cikato in ka tashi sai ka kawo fatiha kaɗai guda biyu mun sha yin bayani akan wannan idan ya zo yin alwala wajen wankan janaba duk inda ake sau uku idan ya sau ɗaya ya yi ƙwarai kuwa ya yi ɗaiɗai ne haka na faɗa haka za ka yi haka yake a rubuce tambaya ta ƙarshe wannan ya ce takarda ta ƙarshe wai shin akwai bayi har yanzu akwai bayi har yanzu ko babu akwai bayin Allah mana ga mu nan wallahi akwai bayin Allah ba akwai su yawwa idan waɗancan bayi ne yake nufi ga yadda ake samun bawa yaƙi ne ake zuwa da musulunci jihadi da imam da jagoranci a je a yaƙi ribatattun yaƙin nan sai a shigo da su gari saboda sun yi kafirci sun isa ba musulunci to ga kaskanci ya same su an yaƙo su an ci garinsu da yaƙi da haka za a dawo da su su ne sai su zama bayi sakamakonsu ba a kashe su ba amma za su zama mai bayi sun zama rabin mutane ba cikakkun mutane ba sai a ɗora musu ahkamul ubudiyya to in akwai irin wannan an je an tafka wannan yaƙi da imam da jagoranci da komai aka kawo su aka yi to wannan akwai ni dai ai yanzu ban je ba ko ban sani ba ko akwai wani yaƙi da aka yi kwanan nan ko a garin ku wani abu ban sani ba dai ana cewa yaƙin Shehu Usman dan Fodiyo ai yaƙin Shehu Usman dan Fodiyo da yayi ba yaƙi ne tsakanin arna da musulmi ba yan bid'a ne da mushrikai cikin musulmi ne waɗanda suke yan kurafat yan tarkace da suka yi ta shirka suka yi ta da su ya je ta fafatawa ya ɗabbaka tauhidi ina fatan kuna fahimta so wannan dai shine in akwai bayi a gidanku kuma to kaga ka je ka musu wannan bayani ni dai ba za ka je a baki na ba ka sa su zo su tattara ni gobe yaya za a yi a warware wannan mushkilar wai an samu hadisi al'ain wika usahi ko as-suhi fa idan na mace al'aina ne istaslaqa al-wika wani hadisi ne yace shi ido shine makullin in mun tafi akan ingancin hadisin kenan makullin dubura ido shine makullin dubura idan ido biyu suka yi bacci in dai ido biyu sun rufu to makullin nan ya kwanci kuma ko dai hadisin ba'ifi ne to amma mun tafi akan ingancin sa sai kuma ya kawo hadisi na biyu yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama yattaji'una hatta oke ba yattaji'una bane kuskure ne wannan ya kana nufin suna yin muna suna mun shari hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun suna gida ko suna gwarci suna yin suna zama a masallaci suna jiran annabi ku ji hadisin nan jama'a sahabbai ne suke zama a masallaci suna jiran manzon Allah ya fito a isha kun san shi baya yin isha'i da wuri to a zaman jiran sannan har sai su rinka gyangyaɗi suna munshari ko su kishin gida wani ya jingina a jikin wani har kan wani ya bugi kan wani saboda tsabar gangiri yalau haka yalau haka sannan annabi in yazo sai ai kadi kamata sala kawai sai su kabbara sallah ba sa sake sabuwar alwala yace to yanzu wani hadisin ne ya shafe wani ko yaya shikenan malamai sun yi bayani wannan hadisin dai shi ingantacce ne sahabbai bukhari muslim ya rawaito suna jiran masallaci da isha'i annabi ya fito ko da asubayi su ta gyangyadi har ma a ji gwartin wani amma sai su tashi su sallah ba sa sake alwala sai malaman fiqh suka ce ba kowane bacci ne yake warware alwala ba baccin da yake warware alwala shine annawmu saqiyu bacci mai nauyi me fassara mai nauyi suka fassara baccin da baka san me ya zo ya tafi ba me na kusa da kai yana hira yake faɗa maka ji ba komai da ake yi baka san ana yi ba yanzu a ce kana gyangyaɗi duk karatun nan da muka yi baka ji komai ba to wannan kam ba za ka je ka kai sallah baka jaddada alwala ba amma in kana gyangyaɗi kuma kana jiyo muryata kana ji ko ko kana gyangyaɗi amma kana jin hayaniya a gefenka ko kana gyangyaɗi kana jin ana motsa teburin nan ko kana gyangyaɗi kana jin ana buga kusa amma kuma kana gyangyaɗi to wannan gyangyaɗin baya karya alwala don haka kai ma in ka ga wani a masallaci yana gyangyaɗi an tashi ya kabbar sallah bai jaddada alwala ba kaka tumce shi wataƙila ba bacci ne mai nauyi ba yanzu wani zai iya jingina a jikin amudin na yake shingida har da mun shari kar amma kana magana da ce habawa ne ina fajin ka yin gwarti ba shine ke nuna alwala ta warware ba sai in mutum bai san me aka yi ba wa ya zo wa ya tafi me aka faɗa ba baya jin motsin komai kaga wannan ya ainihin wato toshe gaba ɗaya sannan ina so ku gane shi fa baccin ba fa shi ne yake kare alwala ba shi fa sababi ne kun san akwai ahdath akwai asbab a cikin nawaqidul wudu akwai abubuwan da suke sababi ne akwai kuma waɗanda suke hadasi ne to shi bacci ba hadasi bane shi sababi ne abinda ake nufi idan kai bacci mai nauyin nan ai babu garantin ko kayi tusa ko baka yi ba to wannan rashin tabbas din shi ne aka ce kawai ka je ka sake alwala yau da a ce mutum in yayi bacci yana da control din dubrarsa yana da control din fitsarinsa yana da control din duk abin da ke kare alwala kuma yana bacci to bacci ba shi ke kare alwala ko mun baccin da yi ko kwana yi alwalarsa ba ta warware ba yanzu ka kan ga manzon Allah baccinsa ba ya kare alwalarsa dan yayi bacci alwalarsa bai bai warware ba alaihi salatu wassalam saboda yana da full control Allah ya bashi wannan to amma ni da kai akwai garanti wani gengedi za ka jiyan sai kana uhud gengedi ba wallahi daga gengedi an taba shi sai kai da Allah ina ina sane wai kai tufa kenan me yasa aka ce in mutum yayi bacci alwazan sawarware a wannan baccin ne ai bai da tabbas din me ya faru kuma malam Allah ya da ikonsa zai iya yiwa ka kwanta tun daga bayan isha'i har asubahi ka gama birgimarka kuma baka yi tusan ba a wurin Allah alwalarka tana nan to amma me yasa shari'a ta ce ka sake ka sake alwala akwai to ka san me ya faru a baccin baka sani ba tunda ba za ka iya bambancewa ka yi tusan nan ko baka yi ba shikenan sai ka rinjayar da me alwalaka ta warware ka dai ka saki sallah shine bambancin al-asbab da kuma ahdath yawanci malamai wannan dalibai suna karanta wannan nawaqidul ru amma ba sa tsayawa su gane me ake nufi da asbab da da kuma ahdath an gane wannan to Allah samu dace Allah ya mana afwa Allah sa aljanna makoman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi